بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا يو الهميس ثلاثين جوتا المحرم هجراتنا دا دبودة لليهود دا أربعين دا بيار وان يداشي دا شابكوي جوتا تقوس miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin muktasar khalil muna cikin babin shika na aure muna faɗan ire-iren kalmomin da idan mutum ya gaya wa matar shi yaya za a ɗauke su wani za a ce shika ne wani za a nemi niyyarsa wani za a ce kwata-kwata wannan ba shika ba ne wani kuma za a tambayi adadi an tabbatar da shika ne amma dole za a nemi niyan sha adadin wani kuma ba a neman niyan sha adadi kawai an tabbatar da shika ne da sauransu to yanzu a nan a darasinmu na yau dole ne sai an fahimci wani muƙaddima kafin a shiga darasin idan mutum ya saki mace shika ɗin nan akwai shika ɗaya, akwai shika biyu, akwai shika uku, amma babu ƙasa da shika ɗaya. Ya kamata mu fahimci wannan babu ƙasa da shika ɗaya. Sannan ita kanta zatin matar, in an zo sakinta, ana sakinta gaba ɗaya ne, babu sake wani ɓangare. Wannan abin da ya tafi a shari'a kenan. To idan mutum ya jazza'a fa, ya yi ƙasa da shika ɗayan. za mu ce za a cike shi ya zama ɗaya. Komin ƙanƙantan abin da ya yi, da zai ce na sake ki 1% na cika, 1% ba shi ne ɗaya cikin ɗari ba, to za a cike 99 ya zama cikakken shika ɗaya. Dole mu fahimci wannan. Sannan duk mutumin da ya saki wani ɓangare a jikin matarsa za a cike gaba ɗaya shikan zai yi naso ga matar gaba ɗaya. To akan haka za mu ɗaura karatu yau. Akwai wasu kalmomi wanda idan mutum ya yi idan ka auna za ka ga ya faɗi wani ɓangaren cika sai a ce a cike mai. Mun gani? Me farkon karatunmu na yau? Eh? Wasinatani, ko ba ga wani? Wasinatani fi rubuyi ɗalƙati shi ne? Nan ne? To, a koma bayan iya ina kenan. Au matama? aw mata ma fa'altu wannan ai mun yi shi a baya aw nisfin wa sulusi dalqatin wato wayannan wasu jumloli ne wanda kowanne yana zaman shika ɗaya ne mun gane wannan ai mun gama da su kowanne a cikin wayannan yana zaman shika ɗaya ne yanzu za mu shiga wanda yake zaman shika biyu mun gane wasu natani fi rubu'i dalqatin wa nisfi dalqatin shika biyu shi yake tabbata cikin inda mutum ya ce wa matarsa na muke rabin shika da kuma rubu'in shika ku fahimci wancan a can baya ya ce nisfin wa sulusi ɗalƙatin ɗalƙatin ɗin so ɗaya faɗa na muke nisfin wa sulusi ɗalƙatin rabi da sulusi na shika ɗaya rabi da sulusin duk a cikin shika ɗaya ne misali in ka kasa shikan gida shida nawa ne rabin shida uku nawa ne sulusin shida biyu ya mata kashi uku da kashi biyu a cikin shida ya rage guda ɗaya ko sai muka ce a cike wannan ɗan ya zama shika ɗaya nan kuma yake na miki nisfi dalkatin wa wa rubi dalkatin ya mata rabin shika sannan kuma ya mata rubu'in shika kaga ya faɗi dalkatin dalkatin guda biyu shikan guda biyu ne a wannan ya mata rabi a wannan ya mata rubu'i kuma mun ce kowane guda idan kai wani bangare zamu cike shi yanzu a wannan yayi nisfi mun cike ya zama daya a wannan ya rubu'i mun cike ya zama daya ya zama nawa ya zama biyu kenan kaga bambanci da wancan wancan ku da ya zo cewa nisfi wa sulusi dalkatin duk a jikin guda ɗaya cire wannan kuma a shika guda biyu ne wannan rabi wannan rubu'i mun gane wa wahidatin fi isnataini shi ma shika biyu ne mutum ya ce wance na sake ki ɗaya cikin biyu in mai hisabi ne kaga ɗaya so biyu kenan nawa ne ɗaya so biyu ɗaya so biyu one times two ba two ba yawwa amma fa wannan sai mai hisabi in mutum ne ordinary iri na kawai ya ce na sake ki ɗaya cikin biyu sai mu ce ya sa ɗayan a cikin biyun ya zama nawa uku kenan saboda haka in mai hisabi ne ya ce ɗaya cikin biyu mu ce yana nufin ɗaya so biyu ne shika biyu amma ba mai hisabi ba ne mu ce ai kawai a hankali ya ɗauko ɗayan ne ya saka shi cikin biyun kaga ɗaya ya sa shi cikin biyu ya zama uku yawwa wa wahidatin fi isnatayn wa talaqa kullahu illa nisfahu mun gane wa talaqa kullahu illa nisfahu shi ma shika biyu ne yace na sake ki dukkan shika nawa ne dukkan shika yace sai dai rabi nawa ne rabin uku ɗaya da rabi ya zama nawa ya sake ta kenan ɗaya da rabi ko uku ban da rabi nawa ne rabin uku ɗaya da rabi kaga ya zama ya sake ta ɗaya da rabi wannan rabin sai a cike shi sai ya zama shika biyu mun gane wannan yawwa wa talaqa kullahu illa nisfahu wa anti taliqun in tazawwajtuki mun gane wa anti taliqun in tazawwajtuki yace wa yace wata mata taliki ne zai yi kala biyu da ya ganta yar mai duguri ce sai ya ce aini dillan da na aure ki ma na sake ki kaga za mu rubuta mu aji dillan da aka ce an baka yana cewa na karba mu ce kuma ta saku ba to kaga nan yayi taliki khassa ga wannan matar ko sun sannan daga baya kuma kale yake kullu man atazawwajuha fi hadhihi min hadhihi tarqib qaryati fa hiya dalikun wannan yar barnaci yace mata dillan da na aure ki na sake ki muka rubuta ana nan kuma yake kai ni don matar da na aura a barnama na sake ta to nan ya game nan ya ware sai kuma gashi ya zo zai aure ta ana ɗaura auren sai wannan shi kan gaba ɗaya su zo ana cewa mun ba ka yana cewa na karɓa sai a ce ka ce ka sake ta ka aure ta kuma ka ce ka sake barna ka aure ta ita barna shi kaga shi kaji sun zo kenan mun gane wannan keɓance ta wannan kuma game ƴaƴan gari kaga shi ma dalkata ne kenan mun gane sai me yake fa hiya daliqun kullu man atazawwajuha min hadhihi alqaryati fa hiya daliqun ma din bayani to wayannan da ire-iren su duka idan muka zo karka fashe wai sai iya wannan wannan yana koya ma yadda za ka yi ne duk lokacin da mutum ya faɗi ya ainihin raba shika to ana cike shi ne in ɗaya da rabi ya ce shika biyu ne in ya ce rabin shika shika ɗaya ne in ya ce biyu da rabi shika uku ne daga uku kuma dama in yayi gaba ya zama yasuwa ba ma lissafi da shi mun gane wa salasun shika uku yana tabbata fi cikin inda yake na sake ki dukkan shika illa nisfa dalqatin sai dai rabin shika guda shika uku banda rabin daya nawa kenan biyu da rabi kenan to biyu da rabi kam za a cike kaga ya zama uku shine wasalasun shika uku shi yake tabbata fi cikin inda yake illa nisfa dalqatin ya sake ta dukkan shika shika uku kenan ban da rabin shika wannan kenan ba to ga wani uku au ko kuma yace isnataini fi isnataini na sake ki biyu cikin biyu wannan kan ko mai hisabin ne ko mara hisabin ne in ka ce biyu cikin biyu biyu so biyu nawa ne hudu ayyama tsara ko in kuma ka ce ba mai hisabi bane ba biyu cikin biyun ka dauko biyu ka shiga cikin biyu ya zama nawa ya zama hudu saboda haka shi ma shika uku ne au ko kuma yace mata kullama hibiti au kullama au matama au izama dallatuki au waqa alayki dalaqi fa anti daliqun shine muta'alliqin duka wato akwai wasu kalmomi a larabci wanda suke takarari ma'anan takrari idan ka faɗe su so ɗaya suna ainihin maimaituwa in ka faɗe su so ɗaya suna maimaituwa kullama yana ciki matama yana ciki misali kace kullama kaza duk lokacin da aka yi kaza zan yi abu kaza to kaga in za a yi abun so goma wannan abin da ka faɗan zai maimaitu so goma to da irin wannan yayi magana yace kullama hibti fa anti daliqun kullama hibti fa anti daliqun duk lokacin da kika yi hailakin sako kaga mace tana haila wata duk wata tana yin haila ko to ya ce duk hailanta in yazo ta saku to yanzu anan muna jira hailanta na farko yana zuwa daga yanzu kan hailan farko tana nan matarsa tana yin hailan farko ta saku to da ta saku tunda shika ɗaya ne ai akwai raja'i tunda kuma akwai raja'i ai wahiya zaujatu ma da mafi iddati tana nan a matarsa duk mutumin da ya saki mace kafin ta gama idda in ya ƙara mata shika wannan shika yana nan shi kuma ya ce kulla mahiti to yanzu gashi nan ta yi haila ta saku ko ya dawo da ita ko bai dawo da ita ba sai ta ƙara yin jinin haila ta ƙara sakuwa ana nan ana nan ta ƙara yin wani jini ta saku kaga shi ka uku tunda ya ce kullama kullama hiti mun gane sai dai a nan wani malami ya ce yana da ja ya ce na ukun nan ya ce ba ta saku ba muka ce me dalili ya ce ai in ka ce mata kullama hitti sai ta yi jini na farko muka ce ta saku ba ana na ana nan ta yi jini na biyu sai muka ce ta saku biyu ba shi ka biyu kenan ba to jini na uku yana zuwa ba ta gama idda ba to tunda ta gama idda matar sake da za su ku mun gane zancen dama ai mace da mutum zai saki matarsa ne kuma mace igiyan aure yana yankewa tsakanin sun ta gama idda ta ga jini uku to ta ga jini na farko ta saku ɗaya ta ga jini na biyu ta saku na biyu to kuma in ta ga jini na uku ai tana ganin shi ta zama ba'ina to tunda ta zama ba'ina ina kuma shi kan zai zauna ce saboda haka jini ne amma na uku yace yana da ja kuma mu a zahirin muktasar uku muka sani mun gane to au kullama ko kuma yace mata kullama sai ka hada can kullama dallatuki fa anti dalikun kullama dallaktuki fa anti daliqun misali duk lokacin da na sake ki to kuma kin sako ni shigan ya biyo bayan wannan sai yanzu ya sake ta daga yanzu kafin ya sake ta auren su yana nan amma duk ran da ya sake ta shika daya wannan shika dayan zai janyo biyun su zama uku in ka ce taya za mu ce amfani da takararin kullama ko sai ya ce wancan na sake ki yana sakanta dama ya ce duk ran da ya sake ta ta saku, to yanzu wannan shikan, da wannan shikan na farko ya jawo shi, shi ma ai shi ne ya sake ta, ko? Tunda ai fa'ilu sabab fa'ilu musabbab, ko? Ba don shi ya ce mata duk lokacin da ya sake ta sasa ko da shika na biyun nan zai zo? Saboda haka yanzu yana sakanta na farko sai mu ce wannan nabiyin ya tabbata ta saku. wannan nabi ma tun da ya sake ta na uku ma yazo ta sako ya ma yi sa shikan guda uku ne kawai da shikan dubu ne ma za su yi ta tafiya suna guran juna mun gane yace duk da na sake ki to wani shika ya biyo baya kin saku kullama dallaftuki fa anti daliqun kaga fa anti daliqun din nan zai biyo bayan dallaftuki sai gashi ya sake ta shika daya to yanzu yana sakanta shika daya sai na biyu ya biyo na biyun yana zuwa sai na uku ya biyo sai ta saku shika uku kullama tallafiki kenan aw ko kun yi amfani da kalmar matama matama tallafiki fa anti daliqun shi ma matama yana nuna takrari kaman kullama din ne aw izama ko kuma yake izama tallafiki fa anti daliqun to shi ma duk ɗaya ne duk wayannan suna nuna takrari ne in mutum ya amfani da wannan kalmar yayi wannan sigan tasa kun shika uku aw waqa alayki talaqi ko kuma yayi amfani da kalmomi ukun nan kullama ko matama ko izama waqa alayki talaqi fa anti daliqun duk lokacin da shika da ya fada kanki to kin saku kaga yanzu tunda bai sake ta ba bata saku ba na biyun da na farkon duk basu zo ba amma daga ran da shikan shi ya fada kanta aka ce ya sake ta to shikenan na biyun ma zai zo sai na uku ma ya zo sai ta saku gaba daya ina jin mun fahimta ko waɗallaka wa'idatan a wayannan kabiyar gaba ɗaya idan ya sake ta shika ɗaya ne wayannan za su biyo amma ya faɗi wannan kalman kuma bai sake ta ba ya ce sai lokacin da ya sake ta ko to tun da bai sake ta ba daga nan har illa ma sha Allah ba ta saku ba amma fa daga ran da ya kuskure ya sake ta shika ɗaya to wayannan na biyun da na hukun duk za su rikito su biyo baya su rabu da ita gaba ɗaya hatta tankiya zo jan gairau aw ko kuma ya ce wance na'am in tallaktuki fa anti darikun qablahu salasan matarsa bai yake ga wannan suka yace matarsa wance na'am yanzu ba sakanta zai ba yace dirran da har Allah ya sa ni dinnan na buɗi baki na sake ki to kan wannan shikan na sake ki shika uku kan wannan din na sake ki shika uku to shi ma yanzu bata saku ba amma dillan da ya kuskure yana cewa ya sake ta sai mu ɗauko wannan shika ukun sai mu yaɓa sai ya zama shika uku gaba ɗaya wannan ƙabla hudun malamai suka ce yasuwa ne kaman misali mutum ya ce ne dillan da na sake ki to kin saku shika uku daidai yake da wannan saboda wannan ƙabla hudun za kaman misali mutum ne ya ce na sake ki shika uku jiya sai mu cire kalman jiyan kawai mu ce shika uku ya tabbata to haka shi ma wannan na qabla hudu wa dalqatun fi arba'in qala lahunna bainakunna dalqatun to mutum ne mai mata hudu duk suka bata man rai sai ya ce to ni dai ba zan sake ku shika hudu ya muku yawa ya ce amma ga nan shika ɗaya ku raba tsakaninku shika ɗaya duk ku raba kowace ya ishe ta sai mu ce ƙwarai ya ishe ta in aka zo yaya kaga kowace tana da rubu'in shika mun ce duk mutumin da ya saki matarsa wani bangare za mu cike shika ɗaya ne yake su raba su hudu sai mu ce kowace ta saku shika ɗaya ɗaya zam zam zam zam guda ɗaya saboda shika ɗayan da ya raba musu ai kowace ta samu rubu'i kowace rubu'in da ta samu a cike wannan ma a cike wannan ma a cike shikenan shika hudu ya shika ɗaya ya tabbata mun gane yace to amma anan ku kula daga ɗayan nan adadin matan ake dubawa malam yazidil adadu alar rabi'ati matukar adadin da ya faɗan bai ƙaru akan hudu ɗin ba in matan hudu ne kenan matan shi hudu ne yace ganin shika ɗaya ku raba sai mu ce kowace ta samu rubu'i rubu'i an cike shika ɗaya ne hakan yace ga shika biyu ku raba sai mu ce ka kowace ta samu rabi rabin shika ko shika biyu ka ba wa mata hudu kaga kowane rabi rabi za ta samu shi ma dai sun saku ko kuma yace ga shika uku ku raba ku hudu kaga kowace ta samu uku cikin hudun shika salasu to arba'in shika ko sun saku haka yace ga shika hudu ku raba kaga wannan ba wani rikici ko ce ta dauki ɗaya amma in ya taru akan hudu ga shika biyar ku raba kagan kowace ta ɗauki zamzam nata da guda ɗaya za su raba rubu'i rubu'i ta shika biyu ya tabbata daga biyar ɗin nan har takwas ga shika takwas ku raba sai mu ce kowace biyu amma yana cewa tara duk sun zama uku uku saboda in ya ce tara takwas ɗin nan biyu wannan ƙwaya ɗayan da aka jazza ya cike ɗaɗɗaya mun gani shine malam yazidil adadu ala rabi'a to ga batun shi kuma Imam Sanun ya ce shi fa akwai fashin baki a nan, ya ce wa in sharraka idan ya taraita su akan adadin, tullikna salasan salasan, za sake su shika uku uku, wato a nan wani falsafa ne, ya ce misali, mata hudun ne, ba mun ce in ka ce musu ɗaya, su raba shika ɗaya ba? daga ɗaya har hudu su raba shi kaɗai ɗaya ba yace ba haka bane yace sai in kana nufin kowace ta ɗau ɗaya ne amma idan ka ce su yi musharaka to kowace uku uku yanzu misali mata hudu ne sai ka ce ga shi ka uku ku raba ku raba ka gan sun zo rabon kowace ai wani bangare za su samu ba za su samu cikakken ɗaya ba ko amma sai ka ce ku yi musharaka a shika uku ma'ana kowace a kowane ɗaya zama tana da rabo Kun gane zancen? Kowace a kowane ɗaya tana da rabo. Yanzu misali, misali, misali, a kawo wainan kwai, a kawo naman kaza, a kawo ganda, sai a ce din namu ne, yanzu wa zai ɗauki ganda wa zai ɗauki wainan kwai wa zai ɗauki naman kaza kowanne rarrabawa za a yi ko ai kowanne musharaka ne a ci wannan a ci wannan a ci wannan kaga an yi musharaka kenan to yanzu wannan ɗin inda musharaka ya faɗa ga shika uku ku yi tarayya kaga kowane shika tana da fasanti a ciki wannan fasanti an cike kowanne tana da shi an cike ya zama nawa uku uku shine yake wa in sharraka dullikna salasan salasan to yau kuma wa in kala idan ya ce wa matarsa yana da mata uku ne sai ya ce wa ɗayar da ya saki ɗayar shika uku ta farko ya sake ta shika uku ta biyun sai ya ce mata anti sharikatu mudallaqatin salasan ke kuma na ainihin tare ta ki da wacce na saka shika uku ki je ku raba ku raba wannan shika uku shika uku ka yi wannan ya tabbata ba sai ce ke kuma ki je ki karɓo rabi nawa ne rabin shika uku ɗaya da rabi ko to ga ta uku ita kuma me yace mata wali salisatin ita ta uku sai yace mata wa anti sharikatuhuma ke kuma ki yi tarayya da su ki karɓi rabin wannan ki karɓi rabin wannan ki haɗa mun gane zancen ita wannan kan shika uku ne ta farko ta biyun kuma an ce ta karbi rabin wannan ta ukun kuma aka ce ta bi kowace ta karbi rabi rabi to yanzu a nan in ka lura tullikat isnataini tullikat za a saki wannan wannan a'a ba na farko ba ta biyun a aure ta biyun kuma ita ce ta farko a wanda aka gayawa ita wannan za a ba ta shika biyu wacce aka ce mata ta yi tarayya da mai shika uku ita shika biyu za a bata mun gane wata rafaini gefe biyun nan na farkon nan da na ƙarshen gaba ɗaya salasan shika uku ne ƙwarai kuwa kai lissafi yanzu misali wannan ta farko ya ce na sake ki shika uku ita kuma ba hamayya dama ita shika uku ne ba ta biyun nan an ce ki karɓi rabi nawa ne rabin ɗaya da rabi mun cike ya zama biyu yanzu ita ba shika biyu ba ne ita kuma wannan sai aka ce ta je ta karɓo rabin wancan da rabin wannan. Nawa ne rabin wancan? Nawa ne rabin wannan? Shika ɗaya mana. To in an karɓi ɗaya rabi an haɗa da ɗaya ya zama nawa? Biyu da rabi. In an cike ya zama nawa? Ya zama uku. Saboda haka ta farkon nan da ta ƙarshen nan shika uku uku. Ita kuma wannan ta tsakiya shika biyu. Shine ɗulliƙat isnataini wa tarafani salasan. Amma fa wannan duk abubuwan da muke faɗa ɗin wasa ne da shika kuma haramun ne shari'a ba ta yarda da shi ba sai dai ka san a shari'a akwai bambanci tsakanin miye hukuncin abu kaza da miye hukuncin wanda ya yi kaza musamman ma abin da ya shafi aure da shika akwai abin da haramun ne mutum ya yi to amma in ya yi ya za a yi to shine yadda za a yi muke faɗa amma da za ka tambaya miye hukuncin yin kuma za mu ce bai halatta ba shine yace wa uddiba almujazzi'u ana ladabtar da duk mutumin da yake faɗin yankin shika in za ka yi saki ka yi ɗaya ka yi biyu ka yi uku amma ka ce rabi ko ɗaya da rabi ko ɗaya da rubu'i ko kaza in shari'a ta ji mutum ya yi haka bayan an hukunta abin da ya yi ɗin sannan shi ma hukunci zai biyo kan shi na ladabtarwa malamai suka ce duk abin da a shari'a mutum yayi aka ce a ladabtar da shi to wannan shi zai nuna ma ashe abin bai halatta ba dan ba abin da shari'a za ta halatta ma kuma ashe in kai a ladabtar da kai ka ka mudalliki juz'in kaman wanda zai saki juz'in matarsa ya ce ya saki rubu'inta ko ya saki nisfinta ko ya saki bakinta ko ya saki hannunta kaga ai ya ainihin yanke wani ɓangare ne ya saka a jikinta ko ya yanke wani ɓangaren ta ya saka to shi ma za a masa ainihin ladabi. Wa in ka yadin ko da kamar hannu ne ya ware ya ce ya saki hannunta ta saku kuma za a ladabtar da shi. Wala zima bi sha'aruki ɗaliƙun shika yana da zumta idan mutum ya ce na saki gashinki matarsa ya ce wance ta ce na ya ce na saki gashinki to shi kenan ta ai gashin shi ma wani bangare ne na jikinta to amma a nan malamai suka ce in tana da gashi askakke a tare misali sun je wajen babin ne an yi wata gyaran gashi zai ce wancan na saki gashin ki sai mu duba mu gani me yake nufi in gashinta na jikinta wannan wanda ya kawata ta ne ta sako amma in yana nufin wancan gashin da aka yanke ne ai ba jikinta wannan kuma bata saku ba yawwa au kalamuki ko kuma yace na saki magananki wancan am yace na saki magananki shi ma ai maganan wani bangare ne mai kara mata kyau wato anan wajen su gashi su magana abin da aka kiyasta ana nufin ita mace ai mafi yawa kyau wani bangare ne na bukata na mace saboda haka idan ka ce ka saki kazanta za mu duba mu ga wannan abin irin abin da zai kara mata kyau ne kaman gashi kaman magana sai mu ce wannan ta saku amma idan ka ce na saki majinanki sai mu ce to amma majina kam dama ba kayan zubarwa bane ai ko baka saka ma baki za ta yi tafi sai mu ce ko na saki hawayenki duk wannan bata saku ba to da shi ake abin nan shi yasa yake alal asan ta ji ba yace la bi su'alin amma banda tari na saki tarin ke wuce dama me za ka yi da tarinta tari kan tana yi ma ba za ka kauda kanka bane ko busakin ko kuma yawunki dama yaukan ba tsantar da shi ake ba wa dam'in ko hawaye wannan duk dan ka ce ka saki wa'annan bata saku ba to wasaha istisna'un yana inganta yin togo istisna'i togo ake mar da ake cemar da Hausa ma'ana ka faɗi adadi ka cire wani adadi a cikin abin da ka faɗa din to yana inganta a shika kaman ka ce wa mace na sake ki shika uku banda biyu nawa kenan da yake kenan ko na sake ki shika biyu banda ɗaya nawa kenan da yake kenan ko na sake ki shika uku banda ɗaya kaga biyu kenan to duk wannan banda banda banda ɗin yana da aiki har a larabci har a babin shika ai ko a mu Hausa zaka ji yana cewa wallahi yana jin shi dubu ba ɗari biyu nawa kenan ɗari takwas kenan dubu ba ɗari biyu ba za a ce tun da kace dubun ba ruwanmu da ba ba zai yiwu ba wannan istisna'i kowa yana kula da shi har a larabci har a shika ana kula da shi sai dai shi na shika yana da sharadi istisna'u bi illa ba yace amma da sharadin inittasala idan istisna'in ya sadar ma'ana kana faɗa sallabtuki salasan illa isnataini salasan illa isnataini kana faɗa sai ka toge ba farki tsakani sai dai wajen farkin tsakani din rabe tsakani din fasalin tsakani sai dai in ya zo da larura ne kana faɗa kana ƙoƙarin togewa sai tari ko sai atishawa ko sai wani abu dai ko sai hamma ya zo ya tsare tsakani kana gama sai ka toge to wannan din tunda ya zo ma ittiraran ne ba ikhtiyaran ba za a yafe ma amma kawai kace wanke na am na sake ki shika uku sai wani aboki ya kai ka rage ka rage sai ce banda biyu sai mu ce zancen banza ne ƙwarai kuwa aha ko kuma sai da ya shiru can sai ya tuna fa in abin nan na toge ba zai togu kawai sai ya ce banda duk ba zai yi ba sai ya sadar daga faɗa ya haɗa. Sannan abu na biyu walam yastagriq bai durmiyar da adadin gaba ɗaya ba, kasan ko a larabci, kai ko a Hausa, durmiyarwa ai kaman ma, kaman ma, kaman ma zoliya ne ko hauka. Ka ce, na sake ki shika uku banda uku, nawa kenan? To me amfanin faɗan? sai mu ce kana cewa shi ka kana cewa banda uku mu ce a wannan bandan ba zai amfani ba dama shi duk inda istisna'i yake dole sai ka rage wani abu a ciki duk inda istisna'i yake dole sai ka rage zai zama istisna'i in baka rage ba bai zama istisna'i ba saboda haka idan bai durmiyar ba in ya durmiyar ba zai aiki ba walam yastagri to fa bi salasin illa salasan illa wahidatan sai ka ce isnatani gashi can shine ainihin mubtada mu'akhar suke cewa isnatani mun ga wajen isnatani shika biyu gashi can gaba shi yake tabbata fi salatin illa salasan illa wahidatan da yace ma in kai istigiraki bata saku ba istigiraki nan sai ya takaitu baka kawo wani abu a baya wanda zai warware shi ba yau da ka zo sai ka ce wanke na'am na sake ki shika uku banda uku banda ɗaya. To, sai mu koma mu ce ƙa'ida a balaga ko a nahu suke cewa ƙa'idan istisna'i yana cewa fil isbati nafiyun wa fil nabi isbatun ba haka yake ba? idan abin da ka kore ne kai istisnai to na wanda ka toge din isbati ne tabbatar da shi ne idan kuma abin da ka tabbatar ne kai istisnai wannan wanda kai istisnain ka cire shi ne ka kore sai yace na sake ki shika uku isbati ne ba sai yace banda uku na fayi ne ba sai yace kuma banda ɗaya a cikin wannan ukun banda ɗaya saura nawa saura biyu kenan kaga ya zama shika biyu dama istigrakin da ya shiru ya ce uku banda uku ya mu ce ba zai yi ba to tun da ya cire ɗaya sai mu ɗauke wannan salasan na tsakiyan sai mu ɗauki wannan ɗayan sai mu haɗa shi da wancan na ainihin farkon sai mu ce wannan togon ya yi ya cire ɗaya ne a cikin uku mun gani auko kuma ya ce salasan na sake ki shika uku au albattata ko na sake ki shika batti idan mutum ya ce batti ai shi ma daidai yake da uku ko na sake ki shika uku ko shika batti sai ya ce illa isnataini sai dai biyu illa wahidatan kuma sai dai ɗaya a cikin biyu ku fahimci zancen fil isbati nafiyun wa bin nabi isbatun ba sai ya ce na sake ki shika uku isbati ne ko na bai isbati ne ba illa isnataini na bai ne ba ya zama nawa kenan saura ɗaya sai ya ce to illa wahidata a cikin biyun nan kuma sai dai guda ɗaya shi ma isbati in kaɗa da wancan nawa biyu kenan kun gane zancen na zake yake shika uku banda biyu banda ɗaya wannan banda biyun ya cire shi a cikin ukun sannan a cikin biyun nan da yake banda ɗaya kuma ya cire ɗayan ya yi isbatin shi a ɗaura shi a can ya zama nawa ya zama biyu ku fahimci zancen na sake yake shika uku ba isbati ba ne sai ya ce ban da biyu da ya ce biyun nan wancan ya zama nawa sai ya zama ɗaya ce wannan ba sai ya ce a wannan biyun kuma ban da ɗaya ya koma eh ya zaura ɗaya biyu ya shiga ya zama biyu kenan eh yanzu ka ɗauki wannan ɗayan ka haɗa da wancan ba ya zama biyu ba shine na zake ki shika uku ban da biyu ban da ɗaya ban da biyu a cikin ukun kuma ban da ɗaya a cikin biyun kaga wannan biyun ka cire wannan ɗayan ka mai da shi wancan gurbin ya zama shika biyu mun gane wannan Aha. Wa wahidatan wa sinataini, a'a, yana cewa illa sinataini illa wahidatan isnatani ba? To, wahidatan wa sinataini illa sinataini. To, nan kuma ya ce, na sake ki shika biyu, a shika ɗaya da shika biyu, nawa kenan? Ɗaya da biyu ba uku ba, sai ya ce kuma illa sinataini ban da biyu. To, a nan za mu duba mu gani in kana minal jami'i don wannan istisna'i ya rikitar na sake ki shika ɗaya da biyu ban da biyu wannan ban da biyun yana so ya istisna'in biyun ƙarshen nan ne ko yana so ya istisna'in duka ne idan duka ne na sake ki shika ɗaya da biyu uku kenan ban da biyu to wannan ban da biyun a duka kenan in a duka ne istisna'in shi yayi bai istigraki ba mun gane shika ɗaya da biyu ban da biyu sai mu ce wannan biyun in ya haɗa ɗaya da biyun nan ne uku ya ce ban da biyu ya zama nawa ya zama shika ɗaya in kana minal jami'i fa wahidatun ya zama shika ɗaya shika ɗaya da biyu ban da biyu ya zama ɗaya ko wa illa idan ko wannan istisna'in ba yana nufin a duka bane yana nufin a na biyun ne na sake ki shika ɗaya da shika biyu ban da biyu wannan biyun ya cire shi a cikin biyun ƙarshen nan banda wancan ɗayan kaga ya istigraki in kuwa ya istigraki za mu watsar da istisnayin shi sai a haɗa ɗayan nan da biyun can sai ya zama shi ka uku mun gane yawwa wa fi mene wa fi ilga'i ma za da ala salasi wa tibarihi qaulani sai mu tsaya nan ko a cikin wai idan mutum ya ƙara a adadin da aka bayar na shika a shari'a shari'a kam ai iya shika uku ne to idan mutum ya ƙara misali na sake ki shika biyar banda uku na sake ki shika biyar banda uku nawa kenan biyu kenan idan an yi itibarin ƙari ƙarin nan ai almadumu shar'an ne a shari'a kamar yace shika biyar ma shari'a ba ruwanta da biyun ukun ta sani to yanzu almadumu shar'an wasu na cewa almadumu shar'an kalmadumi hisa wasu kuma suka ce a tunda da ya laffaza an ji kuma ya istisna'i wannan abin da ya karin shi ma za a itibarin shi idan an yi itibarin shi na zake yake shika uku shika biyar banda uku in an yi itibarin ƙari sai mu ce to ya zama shika biyu idan ba ake ba itibarin ƙari kawai na asalin ake dubawa na sake shi shika biyar banda uku sai mu ce istigraki ne yawa biyun ba ma lissafi da shi ka ce uku banda uku wannan banda ukun ya ya istigraki shika bai ba haka nan kuma yake na sake yake shika biyar banda biyu shika biyar banda biyu nawa kenan uku kenan an yi itibarin mazada amma idan ba a yi itibarin shi ba shika biyar banda biyu ya zama shika ɗaya shika biyar mun ɗauki uku mun watsar da biyun banda biyu ya zama nawa ya zama ɗaya kenan an yi itibarin ƙari ya zama uku in ba a yi itibarin ƙari ba ya zama shika ɗaya to haka nan je abubuwan suke tafiya wa billahi tawfiq Allah ya samu dace